بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إن شاء الله za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma karatunmu na baya mun kwana ƙarshen suratul farik yau insha Allah za mu tashi farkon suratul a'la suratul a'la sura ce makiyya yana daga cikin manyan darussa da suratul a'la take karantaswa shine matsayin Allah kadaitakar Allah cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tare dalilai da suka nuna Allah Allah ne kuma ba wani Allah kuma bayan Allah dalilan da suka nuna Allah shi kadai ya cancanta a bauta mishi babu wani abin bauta da gaskiya koma bayansa sannan suratul a'la ta yi zargi ga waɗanda suke fifita rayuwar duniya a kan lahira. Yana daga cikin haɗari da rayuwar duniya take da shi shi ne ta yaudari bawa ya fifita ta a kan lahirarsa. Sannan Allah ya ambata wannan wa'azi kuma annabawan da suka zo kafin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an saukar musu da wannan wa'azin kuma sun yi wannan wa'azi. Allah ya samu dace. Allah ya tabbatar da mu akan ne. To sai Allah ya ce.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء
Allah maɗaukacin sarki ya ce, Sabbi hisma rabbikal a'ala. Allah ya ce ka tsarkake sunan Ubangijinka mafi ɗaukaka, ma'ana ka tsarkake Ubangijinka mafi ɗaukaka. Waɗansu malamin tafsiri suka ce, Sabbi hisma rabbikal a'ala, ma'anarsa ɗaya da fasabbi hismi rabbikal azim. ka tsarkake Ubangijinka da sunansa mafi ɗaukaka. Ma'ana in za ka tsarkake Allah ka tsarkake shi da sunayensa. Fasabbih ka yi tasbihi ka tsarkake Allah bismi rabbikal azim da sunan Ubangijinka. Tasbihi shine tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala daga kowace irin tawaya da kowane irin aiki. kuma ta kowace fiska. Allah ya siffanta da kamala sakakkiya, cikakkiya ta kowace fiska. Allah ba shi da tawaya, ba shi da nakasa, ba shi da aibi ta kowace iska to tasbihi shine tsarkace Allah subhanahu wa ta'ala daga kowane irin aibi kuma ta kowace iska aka jingina mishi wannan aibi jama'a mun fahimta umarni ne wurare da yawa a cikin alkur'ani game da tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce sabbi hisma rabbikal a'la ka tsarkake ubangijinka ka tsarkake Allah ta hanyar ambatonsa da sunayensa mafiya tsarki da kuma ɗaukaka ka tsarkake shi ka tsarkake sunayensa ka tsarkake dukkan abin da ke alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala tasbihi yana daga cikin manyan ibadu wanda ke kusantar da bawa da Allah subhanahu wa ta'ala. Tasbihi yana daga cikin manyan ibadu wanda ke kusantar da bawa da Ubangiji. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله annabi ya ce waɗansu kalmomi ne guda biyu waɗannan kalmomi sauƙaƙa ne a harshe a wajen faɗansu suna da nauyi a mizani suna nauyaya sikelin bawa a ranar Allah idan mutum ya samu tasbihi masu yawa to insha Allah ya samu tsira a gaba ga Allah. Yana daga cikin ayyukan da suka fi nauyaya skelin bawa ranar alkiyama shine tasbihi da bawa yake yi domin tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala shine fadilatan fil mizan suna da nauyi a cikin mizani waɗannan kalmomi guda biyu babban annabi ya ce habibata ne ilar rahman ababen soyuwa ne a wajen Allah wato na daga cikin abin da Allah ke so yake kauna shine ya ce ana tasbihi ana tsarkace shi saboda ka duk lokacin da zaka duba domin yin tasbihi a lokacin kana wani abu ne da Allah yake so insha Allah kai ma sai maka abin da kake so shi yasa mala'ikunsa yusabbihuna al-laila wan nahara la يسبحون الليل والنهار لا يفترون yusabbihuna al-laila wan nahara suna tasbihin dare da wuni la yafturun Allah ya ba su kosa jama'a mun fahimta tasbihi aiki ne wanda ke sa bawa ya samu kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma cewa kawai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi waɗannan kalmomi guda biyu na tasbihi Allah na son su ka tuna yana daga cikin abin da za ka yi domin Allah ya so ka don me kai ma kana yin abin da Allah yake so subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim da yawa cikin alkur'ani tasbihi kan biyo bayan kore wani aibi da aka jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yana daga cikin gangariyar ilimi da zaka sani shine ka san wane ne ubangiji matukar baka fahimci wane ne ubangijinka ba yana da wahala kai ma ka fahimci kanka jama'a mun fahimta idan baka fahimci ubangijinka ba baka fahimci abin bautarka ba baka fahimci wane ne ya halicce ka ba to kai kanka ba za ka iya fahimtar kanka idan aka jingina ma Allah wata tawaya ko na ƙasa sai a zo da tasbihi tukunna sai a kore me yasa saboda tsarki ya tabbata ga Allah gabarin kowane irin tawaya za ka ga hatta yan fim man sadam atinni ana karantsewa da Allah ka san me yasa saboda rashin sanin kimar waye Allah idan da Allah sun san Allah wallahi ba da a shiga da shi cikin wasan kwaikwayo ba wallahi ba da a shiga da shi cikin wasan kwaikwayo ba rantsuwa in za ka yi rantsuwa da yake shigar da Allah ne cikin magana Allah ce wa hafa su aimanakum a dinga kiyaye abinda za a rantse da ni in ji Allah. To duk lokacin da aka jingina shi ta waya, waɗansu mushrikai suka jingina ma Allah kishiyoyi yana daga cikin mafi muni abinda bawa sai yi sanya wani abu da zai kishiyanci Allah subhanahu wa ta'ala. rikan wani abin bauta tare da Allah. Yana daga cikin mafi munin abin da bawa sai, in dai laifi ne, to babu gaba da kafirce ma Allah, babu gaba da sanya ma Allah kishi. Allah ya ce, "Mantaka zallaku min wadani." ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض To kaji.
سبحانه عما يصفون Allah yake mattaka da Allah min waladi Allah bai riki da ba ba shi da da Allah yake ba shi da da domin da aibi ne ga Allah da mata da da bukata ke sa a same su Allah kuma sakacce ne wajen wadatarsa wadata ce da ba ta da alaka da bukata ta ko ta ina mattaka da Allah min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah Allah bai riki da ba yace kuma babu wani abin bauta tare da shi ba wani Allah da yake tare da Allah Allah sai yace idan inda kuma akwai la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane abin bauta ma'ana kowane Allah da ya tafi da abin da ya halitta ma'ana da ya keɓance kansa da abin da shi ne ya mallaka wala ala ba'abuhum ala ba'abin Allah ce kuma da sashi ya yi mamaya masashi. Subhanahu wa ta'ala an mai shirikun, tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah daga abin da suke tarayya ma Allah ce. Wa ma kana ma'ahu min ilahi, Allah ce babu wani Allah ni ni ɗaya ne. Idan Allah ce inda kuma akwai la zahaba kullu ilahi bima khalaqa to da kowa ya janye nashi idan wannan ya yi doka ma waɗanda ya halitta to wancan sai ya fidda wani tsari daban da na wannan ganin tafiya ake a tsari ɗaya ya nuna wanda ya abin shi shi ɗaya ne zama mun fahimta idan wannan allan da ya halicce mu mata idan suka ɗauki juna biyu suna haife cikinsu a wata tara to wancan shi kuma wanda ya halitta daban sai su kuma yake su dinga aihuwa a wata uku Allah ce da tsarin ya canza haka ne ko ba haka ba? idan wannan da ya halicci waɗannan da kunnuwa biyu wancan in ya zo halittar nashi sai ya musu hurhudu ko uku uku jama'a mun fahimta Allah ya ce inda mu biyu ne da haka zai dinga faruwa haka ne ko ba haka ba haka ne mattakada Allahu min waladin Allah yace Allah ba shi da ɗa bai riki ɗa ba wa ma kana ma'ahu min ilahin kuma ba wani abin bauta tare da shi idan inda kuma akwai la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane abin bautan ya tafi da abin da ya halitta idan wannan kasan Allah kaza ne ya halicce ta yace su yi aiki da Qur'ani da Sunna to wancan kuma sai yace su yi aiki da constitution jama'a mun fahimta wala ala ba'dhum ala ba'd Allah yace kuma inda mu biyu ne ko mun fi biyu to da ɗaya sai ya so ya danne ɗaya ya zan ɗayan kawai ake ji haka ne ko ba haka bane Allah yace subhana sarki ya tabbata ga Allah kaga da yake kore aibi ne da nakasa sai aka shigo da tasbihi game da abinda mushrikai suke hada Allah da wani akan shi jama'a muna fahimta a wani ku yace law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata
آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا subhanallah rabbil arshi amma yasifun فسبحان الله رب العرش عما يصفون Allah ya ce laukana fihi ma alihatun inda a ce cikin sama da ƙasa akwai waɗansu ababen bauta koma bayan Allah akwai waɗansu alloli illallahu ba Allah ba la fasadata Allah ce da sama da ƙasa da sun rikici jama'a mun fahimta da an dinga rikici tsakanin waɗannan alloli ko ababen bauta koma bayan Allah ya ce tsarki ya tabbata ga Allah to duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala aka jingina mishi wani aibi ko wata nakasa sai ya kore to sai a zo da tasbihi domin tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala zama mun fahimta ya tsarkaka tsarkaka ta kowace fiska ba a jingina mishi tawaya tawaya ta kowace fiska me yasa saboda tsarkakacce ne da yake da cikakkiyar kamala kuma ta kowace fiska wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan Allah yake kace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wanda ba ni da bai riki da ba wa kenan wa lam yakul lahu waliyyun min dhilli wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki kuma ba da abokin tarayya wajen gudanar da mulki kaga kamala cikakkiya shi ba da colleague shi ne wanda mai kulla hukufuwan ahad shi ba yi da kini ba yi da tsara ba gwamnan da ya isa ya ce shi kadai zai mulki jiharsa baya bukatun komishinoni ko wani wakili ko wani advisor shi zai gudanar da mulkin ko shugaban kasa ya hau kan kujerar ya ce shi kadai zai gudanar da mulkin bayi bukatar wani zai yiwu Allah ya ce walam yakul lahu sharikun fil mulki Allah kuma shi kaɗai yake gudanar da mulki shi kuma bai shawara da kowa wajen gudanar da mulki banda Allah akwai wadda yake da wannan kamalar ba yi da shi yasa wato malam gaba idan ka kalli al'amarin Allah ka san kawai in ka rike shi komai ya zo daidai in ka rike Allah komai ya zam daidai in ka sake Allah kuma komai ya ɓaci komai ya ɓace. Walam ya kulla ku sharikun fil mulki ba yi da abokin tarayya wajen gudanar da mulki. Walam ya kulla ku waliyun minas zulli sannan kuma ba yi da wani macibanci da zai taimake shi. Duk wadda ka ga Allah ya kusantar da shi kunsa, to an kusantar da shi ne don a ƙara daraja mu wadda aka kusantar da shi din ba don ya taimaki Allah ba yi da wani da ya jiɓanta annabi ne manzo ne mala'ika ne wani salihin bawa ne face duk wanda Allah ya kusantar da shi zuwa gare shi to wannan bawan an kusantar da shi ne don a tsaga darajarsa amma ba don a yi shawara da shi akan wani abu jama'a mun fahimta wa kabbirhu takbira Allah ce ku girmama shi iyakar girmama to duk lokacin da wata tawaya ko aibi aka jingina ta ga Allah wannan matsalar jama'a inda a ce mutane za su fahimta yadda ya kamata a girmama Allah a tsarkake Allah kawai a ce maka masallaci ɗakin Allah ne jingina shi da Allah ai ya kamata hotonsa a zuciyar kai san da ya kamata ka shigo da kiɗa ɗakin Allah to rashin sanin waye Allah ya hana kiɗan kai kuma ka sa a wayanka ka kawo cikin ɗaki kuma yau haka ya faru gobe haka ya faru jibi haka ya faru wanda ya san Allah ya zo masallaci ya sata jama'a mun fahimta wato ka lura da mutanen mu a duniyar su ko wani aka nuna aka ce wannan abokin gwamna ne sai kaga kimarsa ta karu a gunsu cewa kawai abokin gwamna ne jama'a mun fahimta wannan kuma sai aka nuna aka ce kayan Allah ne amma sai kaga bai da kima sai kaga bai da kima abun mutane Allah ya ce sabbi isma rabbikal a'la ka tsarkake ubangijinka ka tsarkake sunan ubangijinka mafi ɗaukaka ka tsarkake duk abinda ke alaka da Ubangijinka. Ya zama yana da kima, yana da daraja, yana da matsayi abunka. Duk abin da ya shafi Ubangijinka, ya zama wannan abun yana da daraja da kima da tsarki a gare ka. Jama'a mun fahimta? Wannan zai bayu zuwa ga wannan alkur'ani ba cewa ake maganar Allah ba wani zaka ga a kasa zai ajiye Qur'ani ya dauki wayarsa ya dora akan Qur'ani haka ne malam Yusuf a ƙasa zai ajiye Qur'ani kuma ya ɗauki wayarsa ko gilas ɗinsa ya ɗora akan Qur'ani wannan ya san Qur'ani ai ce maka kawai maganan Allah ne ka san ya wuce wannan wasa da suka ci to ka dubi yadda mutane suke mu'amalantar Qur'ani ka dubi yadda iyaye suke ganin ƴaƴansu suke mu'amalantar Qur'ani allazi khalaqa fasawwa wanda shine yayi halitta ya daidaita halittar yanzu kuma ya fara bayani akan allantakarsa wanda ba wanda ya isa ya shiga yayi kafada da shi a wannan fage allazi khalaqa fasawwa shine yayi halitta ya kuma daidaita halittar ka daga ido ka kalli dukkan halittun Allah ma tara fi shalqir rahmani min tafawut ba za ka taba daga ido ka kalli halittar Allah Allah yake ga matsala ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ba za ka taba ganin matsala a cikin halittar Allah duk abin da yayi ya daidaita dauko daga kanka ka sauka kunnuwanka inda za a auna wannan kunnen da wannan kunnen daidai suke girman su ɗaya. Allah ya halaga da su. Inda za a auna ramin hancinka da wannan da wannan girman su ɗaya in ka miƙe hannayenka tsayin su ɗaya daidai gwiwan hannu tsayin su ɗaya in ka haɗa yatsun hagu da dama kowane yatsa da ɗan uwansa tsayin su ɗaya kafafunka tsayinsu ɗaya, setin gwiwa tsayinsu ɗaya, komai ya daidaita shi. Akwai wanda zai iya wannan bayan Allah? To yadda ka gani a cikin halittarka, haka abun yake a cikin dabbobi, haka abun yake a cikin itatuwa da tsirrai, haka abin yake a cikin kwari. Allah bai halaka fasau. الذي خلق shi halitta ya kuma daidaita halittar ya ɗora ta a kan tsari mafi kyan tsari. Allabi halatta ta sauwa, sannan yadda ka ga daidaito ba matsala a cikin halittar Allah, to haka Allah in yayi magana ita ma ba matsala. eh domin wataƙila wannan da yake mutum yana gani zai duba cikinsa ya ga diri da Allah ya mishi ya sallama amma in Allah ya magana sai ya zama yana jahilci ayoyi biyu ne al'ayatu shar'iyya da al'ayatul kauniya waɗannan ayoyi da muke karantawa na alkur'ani mun tashi a aya kaza mun tsaya a aya kaza ana ce musu al'ayatul shar'iyya al'ayatul kauniya sune halittu mu ne dabbobi ne itatuwa ne to yadda kaga cikin halittar Allah ba kure haka cikin maganganunsa ba kure haka cikin ayyukansa ba kure haka cikin hukuncinsa ba kure idan ya yi magana maganar baka isa ka cimma gyara a cikinta ba in ya yi aiki aikin baka isa ka kama gyara a cikin aiki ba to haka in ya yi hukunci hukuncin ba gyara a cikinsa sai ya ce idan aka mutu aka zo rabon gado ‘ya'ya namiji ya ɗauki kaso biyun ‘ya mace akwai gyara a ciki? yadda kaga cikin halitta baka ga gyara ba wallahi haka cikin maganganunsa da hukuncinsa ba gyara cikin maganganunsa da hukuncinsa ba ku gyara alladhi khalaqa kasa duk maganar da kaji Allah ya yi duk maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi abin da ke kanka kawai sallama sallama ba amma a ce ka gano gyara cikin maganganun Allah ka gano gyara cikin maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai yi ba yawa sai dai in an samu matsala kuma daga tunaninka ya haka ne maras lafiya yakan koka abubuwa da yawa in aka bashi abinci ya ci sai ya ji da ɗaci to ai ba abincin ba ne da ɗaci shi ne yake da matsala to idan mutum ya zan ba shi da lafiyayyen hankali shi ne yake kiyasta daidai ko ba daidai ba a cikin maganganun Allah ko maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko a cikin wannan shari'a ne albarka to yadda kaga Allah ya yi halitta ya daidaita halittar haka duk hukunci da ya yi hukuncin daidaitacce eh ko kwana uku ne haka na ga wani ɗan bidiyo na wata mata ana hira da ita a gidan rediyo tana cewa bin addinin nan zai kawo mana matsala a wajen shugabanci na ce to najeriya matsalar da aka shiga an bi allah ne dokan allah ake bi ai matsala kan rayuwarki kin riga kin shiga matsala ba malam eh to dokar dai ba dokan constitution bane kuma ba dokan allah ake hukuntawa ba to dokan Allah ne ta sa mutane a cikin wannan matsala? Dokar Allah ba za ta taɓa sa wani a matsala ba, ba za ta taɓa sa wani a matsala ba. Dokar Allah ba za ta taɓa sa wani a matsala ba, kaga wannan constitution ɗin wala shi ne matsala. Shi ne matsala. Eh shi ne matsala. Ba za dokar Allah ba za ta taɓa sa kuma ba a taɓa ba. to ya Allah ma zai zo da tsari kuma ya sa wani abu ba zai yi ba e to irin wannan dama rashin sanin addini ne to addinin daga nesa ake kallon sa ba a san shi ba ba a san shi ba ba a san shi ba ita tana ganin in an ce mata su fito a yi komai da su to nan ne matsala zai warware ke a ba su mulki a yi kaza a yi kaza a yi kaza nan ne matsalar za ta warware ai wanda yake da wani tunani ma bai san ta inda matsalar ta ce ba Allah ya shiri mutanen mu Allah ya shiri mutanen mu to yadda Allah ya daidaita komai a cikin halitta haka Allah ya daidaita komai cikin al'amuransa wallahi babu wani abu babu wani abu cikin hukuncin Allah in ba rahama babu wani abu cikin hukuncin Allah in ba alkhairi allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada shine kuma ya kaddara ya kaddara makowace halitta tsarinta rayuwarta fahada kuma ya shiryar da ita yadda za ta gudanar da rayuwa Allahu akbar wallazi qadda shi ya tsara ya kaddara ka zama namiji fahada sai ya dora ka kuma akan tsarin maza wallazi kaddara shi ya kaddari jinsin mata fahada kuma ya shiryar da su zuwa ga tsari na rayuwarsu tinkiya yadda aka yi ta a tinkiya tsarinta sai aka mata ta sa bakinta a cikin abinci ta ci wallazi kaddara fahada kai kuma sai aka tsara ma ka dauka ka sa a bakinka kai kuma in ka sa bakinka a ciki ba zai yi ba wallazi kaddara fahada eh قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى annabi Musa ya bada amsa a Fir'auna da ya tambaye shi game da Ubangiji sai ya fito mishi da abun bololo rabbuna allazi a'ata kulla shay'in khalaqahu Allah shi ya ba ma komai halittar tsarin sa ya tsuna nawa za a sa wa ɗan adam biyar biyar Allah ce bishi ya tsara wa sun mahada sannan kuma sai ya shiryar da su yadda za su yi amfani da su kai da kake da yatsu biyar a hannunka sai ka ga kamar normal ne haka inda tsautsayi zai zo Allah ya tsoke a cera ɗaya sai ka ga yanayin hannun ya canza inda za a cire yatsa ɗaya a yatsun kafanka yatsa ɗaya sai tafiyar ka ta canza daidaituwar tafiyan yana alaƙa da tsayuwan yatsu biyar ɗin a kafanka. Idan wani ya taɓu sai kaga jikin ya karkata. To haka Allah ya shirya da mutane, haka Allah ya shirya da mala'iku, haka Allah ya shirya da aljinu, haka Allah ya shirya da dabbobi, haka Allah ya shiryar da itatuwa, haka Allah ya shiryar da ƙwari duka zuwa ga yaya za su gudanar da wannan halitta da Allah subhanahu wa ta'ala ya su. Wallahi kaddara fa. Idan mutum na jin bayan gida maimakon ya subo sai aka mishi waɗansu alamomi da zai Idan yana cikin mutane sai ya fita ba wanda ya san abin da ya fi da shi. haka ne ko ba haka ba wannan alamar ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce ni'ima ce inda ba ita zuwa kasuwa zai yi inda ba ita aikin ofis zai yi inda ba ita sana'a zai yi ba zai yi yana fito da allantakansa ne ya nuna maka shi ne Allah aka yi alamomi da in kana jin bawali za ka ci sai ka tashi ka fita in ka gyara kanka ka tsabtace kanka ka fito kai ta turanci wani turancin da kake jin daga bayan gida ya fito ya zo bakin maki ne daga bayan gida ya fito ya zo cikin maki ne haka ne ko ba haka ba amma akwai wanda ya sani Allah ya rufa mishi asiri Haka ne, wanda ya samu matsala na jinya wani bayan gidan yana fitar da shi. Shi kenan kuma da ruwan ta su. Ya zama ɗawainiya, ya zama ɗawainiya wace ba su. Dukiya ta taɓu, jiki ya taɓu, tunani ya taɓu, kuma ana nan a cikin damuwa. Wadda Allah ya tsare mishi wannan ya mai ni'ima ko bai ci. yana shi shi yasa ai yana daga cikin wauta da nuna rashin cikan hankali wato cikakken wadda ba yi da hankali shine dan shaye-shaye shi fa wadda ba yi da hankali idan hankalin ya gushe sai ya tsaga hannu ya daki mahaifiyarsa idan hankali ya gushe sai ya shiga masallaci ya yi fitsari idan hankali ya bushe sai ya daki ɗansa ko ya daki mahaifinsa amma wannan kuma sai ya je ya sayi abin da zai kusar da hankalin da kuɗinsa ya zo shi ni'ima ce babba da Allah ya maka yaushe za ka yi amfani da abin da zai motsa maka wannan hankali bambancinka da dabbobi hankali wallazi kaddara fa Allah shi ne ya kaddara rayuwa wa bayi ya kuma shiryar da su zuwa ga yadda za su gudanar da rayuwarsu idan mutum yana bukatar abu kaza Allah sai ya sauƙaƙe mishi ya tsara mishi yadda zai gudanar da abu duk jaririn da ka gani ya kama mama ya sha bayan an haife shi haka Allah ya tsaro shi da kayansa ba koya mishi ake yi ba ana ba shi mama sai ya kama kuma ya fara shi wallabi kaddara fahada da Allah ya halitta sai ya tsara mishi yadda zai sha wallazi akhrajal mar'a kuma shine wanda ya fitar da makiyaya abinda za a ci wajen da za a yi kiwo masara dawa gero shinkafa ciyawa ganyayyaki wallazi akhrajal mar'a shi ya fitar da wurin da za a yi kiwo domin a rayu dabbobi ne mutane ne sauran halittu ne duka Allah ya samar musu da makiyayarsu inda za ka gane Allah ne ya samar za ka je ka samu ƙauyen da kudu da arewa gabar da yamma ba su da wani abu da suke mora da sunan gwamnati amma suna da gunda za su kiwon dabbobinsu suna da gunda za su noma abincinsu su ci jama'a mun fahimta wallazi akhrajal mar'a Allah shine ya tsira ya fitar da wurin kiwo inda za a samu abinci na mutane da dabbobi da dukkan sauran halittu da suke bukatuwa zuwa ga wannan makiyaya Allah ce shi ya da shi ina jin suratu abasani yace falyanzur al-insanu ila ta'ami
فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم Allah ya ce falyanzur al-insanu ila ta'ami dan adam ya zauna yayi dubi yayi nazari Allah ya ce game da abincin da yake ci anna sababna al-ma'a sabba Allah ya ce mu muke zubar da ruwa daga sama mai yawa kafin a samu abinci wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba thumma shaqaqna al-arda shaqqa Allah ce kuma sai mu tsaga ƙasa domin abincin ya fito. A da yake bi gonansa ya tsaga wa masararsa yadda ƙasa za ta fashe don amfanin ya fito? Idan kuma aka lazimta maka haka za ka ci riba a noman? Sun mashakaka na al'arba shakka Allah ce sannan muka tsatsaga ƙasar yadda abincin su ya fito. Fa'ambatna fiha habba Allah ce sai muka tsirar da dukkan dangin tsaba da ake rika a matsayin abinci. Gero ne, shinkafa ne, masara, alkama, duk abun da tsaba ne Allah ce sai muka tsirar da shi. Fa'ambata na fiya, habba wa inaban wa ƙabba Allah ce muka fitar da inabi da ciyawa. Aikatan da ciyawan yadda za a yi shi. wa inaban wa qabba wa zaitunan wa nakla da kuma zaitun wa zaitunan wa nakla da zaitun da dabine wa hada'iqa gulba Allah yace da gonaki manya da suke cike da itatuwa da ganyayyaki daban-daban wa faqihatan wa abba Allah yace muka fitar muku da 'ya'yan itatuwa da ganyayyaki da dabbobinku za su ci sai ce mata allakum wa li an'amikum domin kyautata rayuwarku da jin daɗinku da kuma dabbobinku mata allakum jin daɗi gare ku rayuwa gare ku amfani gare ku wa li an'amikum da kuma dabbobinku duka waɗannan ababa da Allah ya ambata akwai wani mai yin su kuma bayan Allah babu babu sai a je a gama baje kolin technology ya kayyaka duk wata harka ta technology ka je ka domi bayanta ana fakewa ne da ubangiji sola wannan a yi bayaninsa a yi kaza a yi kaza karshe da rana zai yi aiki duk ka je ka bi wata harkar technology sai ka samu ana buga kirji ne da kayan Allah wallazi akhraja al-mar'a shine ya fitar da wanda ya fitar da makiyaya inda za ku kai dabbobin ku su ci abinci la hawla wala quwwata illa billah inda a ce yadda kace ce fanin gida masu rai har da tumakin ka ai za ka hada kai ce wala ai da an samu matsala ba zai yi ba. A ce dai cefanen masara da komai abinda za a girkan da su za a yi akwai wanda ya isa mai karamin ƙarfi ya rike saniya guda? To sai ya fitar da makiyaya. Yadda za su samu abinci, ku na ku ku je ku yi ku na ku yi komai ku noma, su kuma ya fito musu da nasu su ci. haka ne yadda kake ji ana maganan akwai gandun daji akwai namun daji a yankari a a gandun daji waje kaza duka kana jin gwamnatin jiha ko tarayya tana fitar da su a kai musu abinci waye rike su Allah Allah ba a fitar da su a ce yankari abincin da za a kai ko da yake waɗannan azzaliman za su iya fitar da dabbobi ba Malam zalunci, zalunci a ƙasan nan malam, zalunci, wallahi ka ga mutum kamar bai yadda da alkiyama, kamar bai yadda da alkiyama. To Allah shi ke rike da su, waɗannan dabbobin jeji da ka gani akwai dabbobin da su ba su ma cin ciyawa nama ne abincinsu amma ba za a je a samu wani dabba ya mutu don bai samu abincinsa kun gane wannan akwai dabban da shi ba ciyawa yake ci nama ne abincinsa yana jejin kuma ba gwamnati ne take kai shi nama kuma ba za a je a samu mushinsa ya mutu a ce ya rasa abinci bane yasa ya mutu a jejin haka Allah ke sauƙaƙe mishi ababen da zai farauta ya ci ya rayu a jeji kai da kake gari ka bi Allah ka ce Allah da zai kula da kai Allah ya samu dace faja'alahu gusa'an ahwa wannan makiyaya da Allah ya tsirar da ita koriya shar za a je a fidda amfani ga ciyawa kore shar za a kai dabbobi su ci su yi ciwo su ƙoshi daga baya faja alahu kusa'an ahawa Allah sai ne ci karmani waje ne rididdigegge wanda ya kone ya yi baki idan gona ce an girbe ta an tsince an tattaka karan ya wuce wata shekara Allah sai san kirayar da wuce idan ciyawa ce ta bushe ta ƙone saboda wucewar ruwan sama ta yi baƙi ta lalace baƙi saboda rayuwar ku Allah sai san kirayar da wuce sai sake bayar da waje wannan koren waje faja alahu Allah sai ya sanya shi ya mai da shi kusaka ya zama waje ne na jijjigegge ahawa wanda ya lalace ya yi baki kamar yanzu wannan kuma dukkan waɗannan makiyaya haka suke samun kaci waje ne za ka yi tashi abin sha'awa rani na yi sai ka ga kuma wajen ya canza inda damina za ta zo sai kuma wajen ya dawo raye kuma a zo a fidda amfani masu ciyawa su yi ciyawa masu kawo dabbobinsu su kawo dabbobinsu manoma su koma gona idan kuma aka yi damina wajen kuma sai ya bushe baɗi kuma ku dawo Allah ya sake raya ka dubi jin kai na Allah zuwa ga bayi kuma haka yake kulawa da bayin tsawon shekara ce shi ya ba da ƙasar shi zai tsiro da abincin shi zai sa tsaba mazangarniyan abinci sannan shi zai saukar da ruwan da zai yi bayi magwai ita mace kaga wadda Allah ya mishi haka bai damu da Allah ba ya je ya damu da wani azzalimi da ya hana shi walwala a rashi haka ne kuma haka haka ne haka ne to sai Allah ya ce سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى Allah ya ce sannuqri'uka sannuqri'uka fala tansa Allah ce za mu karanta da kai alqur'ani ce ba za ka manta da alqur'ani saboda yadda manzon Allah ke ɗauki da shauƙi na karanta alkur'ani mala'ika jibril na biya mishi na cefewa Allah ce kwantar da hankalinka za mu karanta su da kai ta yadda ba za ka manta da shi inna alaina jam'ahu إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه Allah ce za mu karanta da kai mu ne za mu haɗa maka shi mu ajiye maka shi a cikin kirjinka mu ne za mu yi maka bayaninsa dalla Allah ce to karka yi gaugara sannu kori uka falatinsa za mu karanta da kai shi Allah ce ba za ka manta da shi illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama domin yana daga cikin nau'i na shafe ayoyin alkur'ani shine a mantar da waɗannan ayoyi ma nansakh min ayatin aw nunsiha من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ma nansakh min ayatin aw nunsiha abinda muka shafe na aya ko muka mantar da ita na'ti bi khairin minha to za mu zo da mafi alkhairin ta aw misliha ko kuma kwatan kwacin ta jama'a mun fahimta to idan an shafe aya ko dai a ɗauke ta cancak ko a mantar da ita ko kuma illa ma sha Allah sai abinda Allah ya gani normal mantawa akan manta wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja sahabbansa sallar asbai ya biyo kan wata aya ya buga ta gagara zuwa ya je ya dawo ya je ya dawo yana sallama sai ya juya ya kalli mamu ya ce ubayyu dan ka'ab bayinan ya manya a tilawa kenan ya ce ina nan manzon Allah ya ce to ya baka daga ni ba ya ce ai ni tsammani nake Allah ya shafe ka ne to me gida ma kaga bai daga ta ba ya ce a ai da ka tunasar da ni ita to haka alqur'ani yake duk yadda mutum ya gasuna sai ya zo ya makale a alantara haka ne to alqur'ani kenan wannan kuma na daga cikin mu'ujiza na shi alƙur'ani na daga cikin mu'ujiza na shi alƙur'ani Allah ya samu dace illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakfa Allah shine yake sane da abin da yake bayyane da kuma abin da ya koya innahu ya'lamu al-jahra ya sa yana sanin abin da yake fili da abin da yake koya dan kuma an koma zuwa ga kiyaye Allah duk abin da muke yi, Allah yana sani na fili da na koya ka zama mutumin kirki bai daya ka zama mutumin kirki bai daya ka kiyaye Allah a sarari ka kiyaye Allah a gobe ka kiyaye Allah a sarari ka kiyaye Allah Allah yana sani da duk abin da ya bayyana da abin da ya gobe sawa min
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سواء منكم من أسر القول الله يقول في ديني أسكن من أسر القول ودي سرا كمكانس ومن جهر به دودي أفيه الله يقول ني ديني أبو لا إله إلا الله sawa'un minkum man asarra al-qawla daidai ne a cikin ku man asarra al-qawla wanda ya sirranta magana wa man jahara bihi da wanda ya asiri wa man huwa mustaqim bil layli da wanda sai da dare ya tsana aka dauke kafa kafin yayi furucin ko yayi aiki wa man huwa saribun bin nahar da wanda ya fita da rana a bakin titi Allah ce duka wa man huwa mustaqim bil layli wa saribun bin nahar abunda aka yi cikin dare da abunda aka yi da rana Allah ce in Allah yana a suratul Taha ma anzalna alayka alqur'ana ما litakhsha أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر wa in وأخفى tajhar bil qawli Allah ya ce inda zaka bayyanar da zancenka kai yadda kowa zai ji fa innahu ya'lamu sirra wa akbar to ba wanda ka bayyanar ba wanda kai asirri da mafi koyuwa ma ya sani ka san ai yanzu akwai abun da yake sirrin ka ne a ɗakin ka ne wata ba wanda ya sani sai ka to akwai kuma lokacin da abun kan ne a ɗakin ka ne kai ma zaka nema ka rasa ina yake Allah ya ce to ni na san inda yake sirrin kan ba kai kai ka san sirrin ka ba to akwai sirrin kan da kai ma yanzu ka ajiye baka san inda ka ajiye shi ba Allah ya ce to na san abin da yake fili na san abin da yake sirrance na san abin da yake sirri koya to Allah yana sani wannan duka jan hankalin bayi ne zuwa ga duk abin da mutum zai yi ya sani cewa Allah yana jinsa Allah yana ganinsa wani ya siruka da yusuf Allah ce kuma damu sauƙaƙe maka zuwa ga sauƙi duk wata hanya da za ka cimma manufofinka duk wata hanya da za ka isa zuwa ga isar da saƙon Allah zuwa ga cin nasara Allah ce za mu sauƙaƙe maka al'amuranka zuwa ga sauƙin da za ka ci nasara kuma haka Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka duk wanda ya ji tsoron Allah shi ma Allah ke sauƙaƙe shi wa man yattaqi Allah yaj'al lahu min amrihi yusra idan mutum zai kiyaye dokokin Allah ya zama mai tsoron Allah Allah sai samu sauki cikin al'amuransa sai samu sauki to haka Allah ya sauƙaƙe wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hanyar duk da jarrabawar da ke kan hanyar amma ya isa zuwa ga nasara Allah ya sa mu gaci. To sai mu kwana sati mai zuwa sai mu zo mu dora. Allah ya sa Allah ya sa mu gaci. Fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله abu na farko kamar yadda aka sanar a satin da ya wuce cewa karatun da ake gabatarwa na ranar litinin